والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin amincewarsa da huwacewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan yammaci na laraba biyar ga watan jimada a thaniya shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Mun sake haɗuwa wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talibin nan ganduwan bai cikin garin Azare, ci gaba darasin da muke a wannan littafi na al'adabul mufrad na Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. Muna roƙon Allah ya mana muwafaka. Za mu tashi wani babi ya ce babun mashul ardi bil yadi babun da yake magana akan shafewa ƙasa da hannu mutum ya sa hannunsa ya shafi ƙasa yana daga cikin ɗabi'a makabula a shari'a ko ko hakan bai dace musulmi ya yi ba قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس فقال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسغ الأرض بيده wato yana cewa Muhammad ibn Abdullahi shi ya labarta musu shi kuma yana cewa Abdul Aziz dan Muhammad ya ba su labari shi kuma daga Usaid dan Usaid dan Abi Usaid daga Jatumar Sakalat take cewa qultu la abi qatada na ce ma abu qatada malaka la tuhaddithu ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam me yasa baka rawaitowa bayanai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kama yuhaddithu anhu an-nas kamar yadda mutane suke ba da labari daga annabi me yasa kai baka yawan ba da labari ba wai tana nufi bai ba da labari ba na abu kata da yana da hadisai da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana me yasa kai baka yawaita ba da labari na maganganun annabi kamar yadda sauran sahabbai ko kamar yadda sauran jama'a ke yi fa qala abu qatada sai abu qatada yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kadhaba alayya duk wanda ya mini ƙarya ya faɗi magana ya nasabta ta gare ni alhali ban faɗa ba falyusahhil li jambihi ya sama ma gefansa eh falyusahhil li jambihi mana ya sauƙaƙa ma gefensa ai ya sama ma gefensa mabaja'an minan nar makwanci makishin gida a cikin wuta kaga wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke tsawatarwa dole itikani da lafazin da za a jingina a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shine ne yace waje al rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalik annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin haka ne wa yamsahu al arda bi yadihi kuma yana shafewa ƙasa da hannunsa wato ana zaune ne annabi yana magana yana dan kakkada ƙasa haka yana shashafe ƙasa da hannunsa to shine shahidan da bukhari ya kawo wato kenan mutum ya sa yana zaune ya dan share kasa yana share kasa ko da babu wani garadi dan bai faɗi dalilin da yasa yake sharewan ba ka san so da yawa mu kaman hadithin barwa ibn azib ne da aka kai biso makabarta ana cikin tono annabi ya zauna mutane ma sai suka zauna sai kewaye shi ana jira kafin a gama tono sai annabi yake ba su labarin mutuwa da zuwan mala'iku sai ce ya ɗauki ice yana kwakula ƙasa da shi kaga wannan ba wai yana da wata ma'ana ba ne kawai da in mutum yana zaune baya rasa ɗan wani abu da zai yi don haka ashe mutum ya sa hannu kawai yana ɗan share ƙasa ba wai ɗabi'a ce wacce shari'a take batun daga shi har fiyayyen halitta ya aikata eh duk da cewa isnadin wannan hadisi yana da rauni kamar yadda wato wasu malamai suka fayyace ala'ayi halin hadisi ne wanda yake ingantacce ya zo shi ta waɗansu hanyoyi daban ko da ba da irin wannan lafazi kai tsaye ba sahabbai masu yawa sai rawaito shi wannan hadisi kusurwa daban-daban kusurwa daban-daban faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya muni ƙarya muta'ammidan da gangan to ya tanada makansa waje a cikin wuta nan ko da a ce wannan isnadin ya inganta ba wai shi abu kata da ya tuhumi sauran sahabbai da suke faɗa ba ne mun gane ko ya yi yabo ne a kansu ta ina ne ya zama yabo nan da ya ce man kazaba alayya ai abin da ya sa baya faɗa yana gudun ne karye kuskure kenan ashe waɗanda suke faɗa suna taka tsantsan ya musu shaida suna taka tsantsan duk wanda ya faɗa to ya jiyo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai ko kuma ya ji daga wajen wani sahabi dan uwansa ko da shi bai shaida ba kuma sau da yawa shi sahabi in ya jiyo a wajen wani sahabi yakan faɗa kuma ko da sahabi bai faɗa cewa ya jiyo a wajen sahabi ba to su sahabbai ababen gaskatawa ne idan sun faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ne sai an ɗora a ma'auni an ji tabbas wajen wa ka ji kuma sai an ɗora wanan da ka ji a wajensa a wajen ma'auni kamar yadda kai ma za a ɗora ka a ma'aunin kamar yadda dai ƙa'idoji wanda ɗalibai duka mun sani wanda malaman hadisi suke azawa Allah ubangiji ya datar da mu kuma kaga a cikin wannan hadisi akwai ta'ziri mai ƙarfi kada mutum ya kuskura ya faɗi magana ya jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai maganar da ya tantance ya tabbatar da ita kamar yadda Allah madaukaki yayi kashe ni kar a jingina ma Allah magana in Allah din bai faɗa ba to haka nan manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama kada a jingina masa magana idan annabin bai faɗa ba me ya saka aka yi tsanani a kai duk wanda yayi ƙarya ga Allah ko yayi ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kaman sauran ƙarairayi suke ba ba kaman ƙarya ce da aka yi ma wani aka jingina ba kun sa akwai bambanci a tsakanin ƙarya ma wani da ƙarya akan wani ko eh in aka masa in aka yi ƙarya akan wani wato an faɗi wani abu ba na gaskiya ba aka nasabta gare shi in an masa ƙarya kuma an faɗi wata magana da bayashi ya faɗa ba sai aka nasabta masa mun gane ko to don haka duk wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da wanda yayi ma Allah ƙarya to an tsananta masa ne saboda waɗannan ƙarairayin ba su kama da sauran ƙarya ba wani daban ba a addini da maganarsa ko ana yi duk girman malami ba a yin addini da maganarsa in bai jingina ta ga annabi ba akan ajiye masa a bassa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ake yin addini da maganarsa shine ake halatta abin da ake ga magana ta halatta shi ne wanda ake haramta abin da aka ga maganarsa ta haramta kenan halatta halal da haramta haram tana zuwa ne daga kalamin Allah da kalamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah shine ash-shari'u kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu don haka maganarsa ita ce al-wahyu thani kuma tana daga cikin masadir tashri'a abu ne wanda shari'a take zamantowa jini yakan iya halatta da maganar annabi haka ne ko jini yakan iya halatta dukiya takan iya halatta da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har annabi ya ambata ya ce kaza kaza to sai ta nan ta halatta kaga da ita ana ake yin shari'a to ashe kenan duk wanda ya faɗi magana ba annabi ne ya faɗa bai jingina yanzu ya yi cushe ma Allah subhanahu wata'ala a cikin shari'arsa domin shi kansa annabin baya faɗa don sa ransa sai in har Allah ya ce masa faɗi sai an gaya masa ko dai zo masa ta wasiɗa da jibril yake zuwa masa hanyoyi guda biyu kamar yadda malaman ulumul qur'an suka ambata ya zo masa ta hanya wanda yake fi sifatihil malakiyya ko ya zo masa a matsayin mutum Qur'ani duka yana zuwa masa ne a sifa malakiya yadda yake zuwa kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul najmi ko ya zo masa a matsayin mutum shi ma wannan ana shari'a da shi ya zo masa a matsayin mutum da wani hukunci kuma ya gaya masa ya ce jibril ne ya zo mini yanzu kamar misali kaifiya na sallah da lokatan sallah ai ba wahayin qur'ani aka kawo ba bayan da annabi ya amso su lokacin da ake isra'i da mi'raji da shi kuma sai aka turo masa mala'ika jibril ya zo koya masa lokatan sallah to kaga wannan annabi ne ba da labarin mala'ika jibril ya zo ya koya masa sallah da wasu lokata da yawa kamar hadisi jibril hadisi umar ibn khattab da aka fi sani hadisi jibril kaga ya zo don ya koya musu haza jibrilu atakum yu'allimukum dinakum ko atakum yu'allikum amra dinikum kaga ya zo a sifa to kuma akwai siffofi guda uku da yake zuwa masa in ma ya zamanto ba mala'ika jibril ba ake wa annabi wahayi na shari'a in ma ya zo ta salo na at-taklim ko yazo ta salo na ilhami ko yazo ta salo na almanam duka wannan shari'a ta tabbatar da wannan ana kawo masa wahayi ta nan ba mala'ika jibril ba Allah madaukaki yakan kimsa masa ko yakan nuna masa a mafarki ko kuma akan fada masa ya ji ba tare da ya ga wanda ya fada masa ba sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe annabi shi kansa baya fada sai idan Allah ya ce ya fada shi saka lokacin da khawlatu bintu fa'laba ta zo ta kawo karan mijinta ya mata khul abin nan abin nan zihari an saba dama ana yi a al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata shi shi kenan ta haramta gare shi saboda haka aka saba kuma wani hani bai zo a shari'a ba ka ce ko ko haramun ne in ba shari'a ce ta ce haram ba ka saba kana sha ko ba haka bane mutane suna shan abun su amma in shari'a ta zo lokacin da qur'ani yake sauka aka ce ko ku haramun ne sai zama haram to don haka tunda haka aka saba al'ada haka haka abin yake kaga annabi duk da jajircewa da ta yi da tausaya mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai canja shari'a bai canja tsarin ba bai faɗi wani abu ba har sai da Allah madaukaki min fawqi sab'i samawat yaji muhawararsu kuma ya aiko mala'ika jibril tasmi Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma kuma sai aka kawo ilaji ga dukkan al'umma ba ita dai ba to kaga sai annabi ya faɗa to kaga ashe kenan akwai hatsari kwarai da gaske mutum ya faɗi magana ya jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi alhali annabi bai faɗa ba a wacce ruwaya kamar ta Abu Hurairah ta wani guda tace man kazaba alayya muta'ammidan to sai zamanto wanda yayi da gangan kenan ashe ana iya faɗan magana a bisa kuskure da maganar da kaji annabin ya faɗa kuma kana so ka faɗa wala Allah sai ka kuskure to kaga irin wannan mutum bai faɗa cikin wancan wa'idin da aka faɗa ba ma dama ba da gangan yayi ba tuntuban harce aka samu to shi du ala ayi halin da ana so in zaka faɗi magana annabi kai kokari ka itqanin lafazi shi yasa malamai sai suke bada wata matoga sau da yawa in sun ja hadisi suna kokonto ko kuma gudun ko da ba sa kokonto gudun kada ya zamanto sun faɗi wani lafazi ko wani harafi ko can canja yanayin ba yadda yake ba sai ci auka maƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallam to kaga anan sun dan mika uzuri zuwa ga Allah subhanahu wataala ala ayi halin kada mutum ya kuskure ya faɗi magana shi yasa ma Allah ya saka wa malaman ahlu sunna da alkhairi babu waɗanda suka yi hidima a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi alazim kamar malaman ahlu sunna yanzu malaman shi'a za su iya kaga ƙarya magana ce kawai tasu ta karan kansu za su kara babu isnadi kawai sai su ce an rawaito daga wani haka kawai za su ce eh an rawaito daga Ja'far Sadiq ko an rawaito daga wajen wane ne kakansa ya ce masa annabi ya ce kaza babu isnadi amma ahlus sunna sune suke da waɗannan qawaid da aka sanya inda ake rariya ba ya zazzage ba yan laushi a tankade a tankade a tankade sai an samu hadisi wanda yake ingantacce an tabbatar da shi duka waɗannan ƙa'idoji sai an samu sharuɗa guda biyar nan kafin hadisi ya zama sahih wanda ya ɗan ragu a kayi yakan iya zamanto a kayan wani yanayi wanda dai ba sahihi ba to kaga duka wannan suna yi ne shi saka za ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma magabata wanda suke karatu wajensu da ma 'yan baya idan suka ruwaito hadisi idan mai ruwaya ya yi kokwantar lafazin da aka gaya masa lafazi ne guda biyu iri ɗaya ma'ana masu ma'ana ɗaya kaza aka ce masa ko ko kaza aka ce ya kasa tunawa hakikatan amma ya tabbata ɗaya cikin biyun nan aka faɗa to don haka sai faɗe su duk biyun sai ce an ce kaza ko kuma dai kaza saboda amana shi yasa za ga a cikin nan kamar adamul mufrad za ka ga misali saboda amana ce imamul bukhari idan waɗansu waɗanda suna da intisabi da rafi ba misali ko ko misali abin nan wata mata wacce take maulatu ce ta waɗansu wanda suke rafi ba ta rawaito hadithi a bisa abin da ta saba ji ana faɗa duk da ita saduka ce fika to amma yadda ta saba ji ana faɗa Ali bin Abi Talib a ce alaihi salam to ita ma sai ta faɗi haka wala Allah ita ma yadda ta ji kenan an faɗa to kaga Imam al-Bukhari duk da ya san cewa ba a jingina irin wannan ibara sai ga wanda suke manzanni sahabbai sai dai a ce radiyallahu anhum amma Bukhari da zai kawo a cikin Adamul Mufarrad shi ma sai faɗi haka sai kawo shi a haka me yasa saboda amanar hadisi kar ya canja abin da aka ce masa an faɗa mun gane ko ko da kuma anar da aka faɗa ɗin wannan ɗin bata dace a jingina ba amma tunda haka aka faɗa shi ma haka zai faɗa ko ba magana ce da aka rafa'a ta zuwa ga a'a cikin masu ruwaya ne wani zai faɗi Ali bin Abi Talib mai hukunci radiyallahu anhu sai ce alaihi salam kaga wanda ibara ce wanda rafida ne suke faɗa to duka wannan yana daga cikin amana mai ƙarfi waɗanda suka suke kiyayewa domin su ga sun itqani na lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai maganar annabi ba karaman magana bace eh ba a garaje a kayan maganar annabi ai bahaushe ma yana cewa ba ke rijiya ba wajen wasan yaro bane in zaka faɗi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi iya bakin kokarinka ka itikaninta ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mana wani babi na gaba yace babun alkhazfu babun abin da ake ce shi alkhazfu asalin asalin alkhazfu kamar yar kwalla ne a saka tsakuwa haka a kayin babbar yatsa sai su kwallata akwai wani yanayi da suke yi na jefa tsakuwa kamar jifa ne da tsakuwa kuma ta kan iya ji wa mutum ciwo in an yi su suka san da suke sata a babbar yatsa haka sai su harba ta to shine alkhasf me matsayin yin irin wannan قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني مزني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو وإنه يفقه العين ويكسر السن رواية وجه تكي صحيحة كما تنا تكين صحيحين بخاري ده مسلم إسناد ياتبزوها أقبا أن صهيبان الأزدي ينباد الأبار shi kuma ya ji wani daga wajen Abdullahi ibn Mughaffal al-Muzani Allah ya kara masa yarda kala yake cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an al-khasfi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin irin wannan irin ballan ya hana al-khasfu sa ya tsa hana ana ballata irin yadda su suka saba yin ta annabi ya hana wa qala sai annabi ya ce innahu la yaqtulu as-sayda ku sani yin irin wannan ɓallon dai in ka ce farauta za ka yi da shi ma baya kashe abin farauta don ba makami ba ne dutse ne ɗan ƙaramin dutse ne ake sawa a harba kaga bai kai kashe abin farauta ba balle ka ce a ce za a halatta wa mutane ai ala ce wanda ake farauta da ita wala yunkin aduwa kuma baya tankwasa abokin gaba wato karya shi ya nukusa shi baya karya shi abokin gaba ka ce za ki amfani da wannan alkasfu wajen yaki ba zai wa abokin gaba kome ya karya shi ya nukusa shi ba to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innahu yafqahu al-aina wa yaksiru sinna amma ku sani shi wannan din ya isa yafqahu al-aina ya tsiyaye idanu in ya bugi mutane da sai tsiyaye masa ido a salon irin wannan harbin wa yaksiru sinna kuma zai iya kare haƙorin mutum in ya buki mutum a baki zai iya kare masa haƙorin to don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ayi yanzu kaga anan akwai wata hikima kuma akwai wani bayani har ilo boyayye a ciki ko bayanin shine an hana ne kenan saboda shi ba makami bane ba makami ne wanda zai iya yin wani tasiri ba kuma kenan an nuna mana cewa ana buƙatan makami ne saboda abu nawa saboda abu biyu amfanin makami a wajen mutum abu biyu ne ko dai ya yi farauta da shi ko kuma ya yaƙi abokin gaba shi ne amfanin makami ko yana da wani amfani bayan wannan ha ba shi da wani amfani sai bayan wannan guda biyu ko dai kai farauta ne da makaminka ko bindiga ce irin labarbar ɗin nan ana zuwa farauta da ita ko kibiya ko kara wani abu duk dai gashi nan makamai na farauta ko dai kai farauta ne ko ka yaki abokin gaba to ba ɗayan biyu da zai maka me amfaninsa ba shi da amfani to amma kuma zai iya cutar da ɗan uwanka zai iya kwakula ido zai iya kare haƙori kenan nan kuma she ana hararo mana makamin ma da ake farauta da shi da wanda ake zuwa yakar abokin gaba baya halatta kai amfani da shi a kayan wa akan dan uwanka musulmi haka ne ko baya halatta kai amfani da shi akan dan uwanka musulmi ka cutar da shi sai dai inda shari'a ta halatta na ne inda shari'a ta halatta a ɗauko wuka a yanke hannun ɓarawo ko haka ne a ɗauko takobi a sare hannun abunan wuyan murtaddi ko ɗan ta'adda kaga wannan haddi aka masa shari'a ta ba dama a yi amfani da makami a kansa wani hadisi ne wanda yake ingantacce shi wannan sahabi a wata ruwaya shi abdullahi ibn al-mughaffal al-muzani ya ambaci wannan hadisi sai wani da ke tare da shi kuma sai ya gan shi ya yi amfani da irin wannan alkasbu din kuma ya san ya faɗa masa hadisin ya ce kai na faɗa maka cewa na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana akan irin wannan abin sannan kuma ka dawo kana yi shi ne sai ya ce masa wallahi la'ukallimuka abadan cikin wata ruwaya ta musulun ya ce wallahi har abada ba zan ƙara maka magana ba ka ji maza ba sa wasa in sun ga an saɓa wa Allah a faɗa ma annabi ya hana abu kuma ka sake yi magana ta girma ya ce wallah har abada ba zan ƙara maka magana ba kuma an ce bai ƙara masa magana ba ya ce ba zai ƙara masa magana ba tunda har ya ce masa manzan Allah sallallahu alaihi ya hana a yi kaza kuma ya ga yayi yanzu kaga wannan mataki kai kanka ma ba za ka yi kanka magana ba ko ba haka bane kai kanka ma sai ka daina yi kanka magana kenan to ala ayi halin ana so idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abu ai fada da zuciya a hannu ai fada da zuciya a hannu domin kaga iblis ai shine yake talalaban mutane ko kun ga abin da yayi ma baban mu annabi adam an hana shi abu amma sai da ya lallabe shi yace yayi ba kuma wani amfani zai samu a jiki ba dan dai kawai bukulu ya fidda shi daga aljanna dan yayi alƙawari dama هذا الذي كرمته علي لا أحتنكن ذريته إلا قليلا الله كمان نسأل ده شيطان to kaga wannan yana ƙara nuna cewa ashe idan mun ke saba ma Allah balle yanzu a ce mutum dan bid'a ne bid'a kullum cikin ta yake da'iman annabi ya ce ayi kaza shi ya ce ba zai yi ba ko da bai faɗa da baki ba ya faɗa bil lisanil hal aikin sa ba irin na annabin bane baya kuma bibiyan hadisin annabi ya ce kada ayi kaza shi kuma nan yake bibiya to me hada ka da shi in ba magana dole ba in ba mu'amalar dole ba ba ruwanka da wanda yake dan bid'a ko tunda shi faɗa yake da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara mana shirya wani babi na gaba yace babun la tasubbu riha babun da ke magana kada ku zage iska iska take zuwa wasu malamai suka bambanta tsakanin arwih da kuma arriyah in yazo arwih yawanci yana zuwa ne da azaba الريح الأقيم وأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسات إن يزود رياحكما الله الذي يرسل الرياح وتثير صحابا فالرياحكما ودتك يزود بشرى على أي حال كوتش أنا استعمالي لإذا مسمى الريح ينزوى مثالي اسم الجنس إما وتش تزود دادي إما وتش تزود دادي با duka takan iya zamantowa a rih wallahu ta'ala alam قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ثابت بن قيس أن أبا هريرة قال أخذت الناس الريح في طريق مكة وأمر حاج فاشتدت فقال أمر لمن حوله ما الريح فلم يرجئوا بشيء فاستحفظت راحلتي فأدركته فقلت بلغني أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها وصلوا الله خيرها وأوذوا من شرها إسناد حديث ياتف وجان محمد بن شهاب الزهري shi kuma daga Thabit dan Qais shi kuma Thabit daga Abu Hurairah ta Allah yarda da shi kala yake cewa akhadhatin nasar rihu iska ta kama mutane mana iska ta zo ta san mutane fi da rike makka ta akan hanyar makka ana kan hanya za a tafi makka zamanin umar ibn khattab sai iska sai ta zo duk sai ta gigita jama'a ta mamaye jama'a wa umaru hajjun lokacin umar ibn khattab zai tafi aikin hajji tare da jama'a fashtaddat iska ta yi tsanani iska a hamada ba daɗi Allah ko ba irin iskar da take samun ka a gari ba ne ka san a can tana ɗebowa yashi sai ta dinga maka ma fuska fuskarka sai ta kaman kuna i hotspot take kaga mutum kamar zanzana shi saka za ga buzaye suke rufewa kansu gaba ɗaya da ko'ina da kunne da ko'ina sai su bar iya nan kawai haka kamar gefen tabaron nan nawa haka sai a bar shi iya inda za ka ga waje saboda iska ce iska take ko da guguwa ba ta taso ba kawai iska take tashi haka fi mai zafin nan ta isa ta gigita ka ba haka suke wannan rawanin ba ba wani sha'awa ba ne wukaya ne to fashtaddat iska sai ta yi tsanani faƙala umaru liman haulahu umar ibn khattab sai yake gaya ma waɗanda ke kewaye da shi marwe ya tambaye sai ya ce menene iska kam ma'ana yana tambayen su ku bani bayani game da ita akwai wanda ya san wani bayani game da iska falam yarji'u bi shay'in basu maida masa komai ba ba wanda yayi bayani fastahfaftu rahilati sai na zabri fastahfastu eh sai na zabri abin hawana fa adraktuhu sai na riske shi ma'ana na riski Umar ibn Khattab in ji wa kenan in ji Abu Hurairah haka ne ko faƙultu sai na ce ma Umar, balagani annaka sa'alta ane roh, batu ya riske ni cewa ka yi tambaya dangane da iska ko wani ya ji wani abu sai ce wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lalle ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin arwihu min rauhillahi ita iska tana daga tausasawar ubangiji ne tausasawa ne rahama ce ta ubangiji tausasawa eh innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun yace ita iska tausasawar ubangiji ne to ya take zamantowa tausasawa gashi kuma wani lokaci za ta zo ta da da azaba ko in ta zo da daɗi wato firu sahaban kuma tana zuwa bushra bayna yaday rahmati to duk in ta zo wannan kaga kai tsaye dama ta zama tausasawar ubangiji ne ko ba iskali to in ta zo da azaba kuma tana fadawa a kayan waɗanda suke kafirai ta halakar da su ko ta wahalar da su kaga an hutasar da muminai dangane da sharinsu kamar yadda Allah ta'ala ya halakar da adawa ko to arwihu min rauhillahi ita iska daga tausasawar Allah take ta atibir rahma wani lokaci tana zuwa da tausayin ubangiji ana cikin tsananin zafi sai Allah sai kawo mutane iska sai a ji daɗi duniya sai ta sanyi eh duniya ta sanyi kaga in ana irin tsananin zafin nan na mai lokacin mai an akan yi zafi ko gabatowar ruwa garji ya ishi jama'a idan iska ta tafo ko da ba a yi ruwan sama ba sai iska mai sanyi ta tafo ta gabas wala Allah an yi ruwa a wani waje ko ba a muku ba hadiri ya hadu zafin ya ƙaru can kuma sai aka sake muku iska to sai ga kowa ya dawo hayyacinsa ko sai a ji daɗi in da an kasa bacci a ɗaki yan sai ga an shiga ɗaki ma an yi bacci Allah kawo mana sauki wai iska kawai kana ma samun iskar ka kunna fanka talaka idan ba air conditioner ne da kai ba in kana da AC ma in nefa sun ga dama sun baka wuta ko sai ka ga iska kawai idan ta gume wai sai a koro mutum waje ba za ka iya kwanan ɗaka ba wasu ba sa iya kwana a ɗaki lokacin zafi iska fa kawai wannan fa gashi kana jinta tana kaɗawa amma ita kaɗai ta hana ka sakewa to yan Allah ya zuke sanyin da yake cikinta gaba ɗaya fa sanyin da yake cikin iska sai aka zuke shi duka kuma aka bar mutane a duniyar ya za su yi ne ba wanda ya kubce wa Allah fa kowa yana hannunsa Allah ka rangwanta mana to shine nan Abu Hurairah ta yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arwihu min ruhillahi ita iska tana daga tausasawan Allah ta ace bi rahma takan zo da tausayi na ubangiji wa ta ace bil azabi kuma takan zo da azaba eh takan zo da azaba don haka fala tasubbuha annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku zagi iska kar ku zagi iska ka san kudu ana yawan musu ruwa wani gu sai kaga an yi sati guda ma baka ga rana ba in ana tsakiyar damana ruwa kawai ake yi sati guda sai dai dan dauke dan lokaci kaɗan kuma sai a ci gaba yes yes yes yes yes irin yes yes yes din nan kaga mu da muke fakewa nan su ba abin da ya dame su sai dai ka bude umbrella to ana ta ruwa mamako mamako wajen kwana uku ruwa ake mai yawan gaske kuma ba ya fi karfin umbrella can sai a dan dauke ba za a wuce minti talatin ba sai ga kuma ya sake dawo hadil ya awa ɗaya sai ya dawo wata mata irin mai gasa masarar nan ta sa masarauta tana gasawa sai ruwa ta koma baranda ta sake dawowa sai kafin ta gama abin nan ta yi tsage ta ce this useless ryan kaga zage ruwan ta ya hana ta sai da masara to ba musulma kafira ce baki na alaikum ban ce mata komi ba to ba a zagin irin waɗannan abubuwa duk abin da Allah yake da control a kansa ai ba a zagi yanzu ko talauci ne ka tsine ma talauci ka zazzage shi tsakani da Allah kaga dai talauci baya wa mutane da daɗi ko to ko ko shi ka zage shi Allah ne yake kaddara shi ko sai dai ka nemi sauki a wajen wanda ya kaddara amma ba za ka zage shi ba domin implication din irin wannan idan mutum ya zagi abin da yake zuwa daga ubangiji to fa yanzu fa ya maida abin zuwa ga Allah kenan mun fahimta ya mai da abin zuwa ga Allah yanzu ko da hon ne ana ta danna hon a waje ana ta danna hon sai mutum sai ya zagi ya yi zagin hon ɗin kaddara ma bai zagi mai abin nan hon ɗin ba sai ya zagi ya faɗin magana mummuna da ya fito sai gashi babansa ne yake ta danna hon ɗin motar ai zai ji ba daɗi ko kaddara kawai cewa ya ce wannan wace shegiyar mota ne ne a waje da ya fita sai gashi babansa ne fakin din mota bai kaddara shi bane yana masa hon ya fito to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake mana kashedi yace fala tasbuha kada ku zage iska duk yanayi idan ya zo karka zage shi zafi mai tsanani sanyi mai tsanani ruwan sama mama ko yana ta muku barna ko kuma iska mai guguwa tana ta zuwa tana ta muku ta'adi kar ku zage su su ma horarru ne Allah ne yake turo su ai cewa ce Allahu allazi yursilu riyaha fatuthiru sahaban shine yake aikowa yursilu riyaha shi yake aikowa iska to tunda shi Allah ne yake aikota ma'amura ce ba kin sace a'a ba to don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fala tasubbuha wa sallallahu khairaha dan kun ga iska ta taso ku roki Allah alherin da ke ciki irin guguwar iskan nan da za ka ta ɗebo da da rairayi ka gan shi baƙi kirin daga yamma ana ta gudu kowa yana neman gida to kar ka zage ta roƙi ubangiji alherin da ke cikinta wa uzu min sharriha annabi ce ku nemi tsaron ubangiji daga sharrin da ke cikinta in har akwai wani alheri da Allah ya kaddara ku roƙi Allah ya sadar da ku da shi in akwai wani sharri da Allah ya kaddara a cikinta ku nemi Allah ta'ala ya kare ku wannan haka ake mu'amalantan abubuwa idan sun zo fil kaun kaga wannan hadisi bayan wannan darasi har ilau yana nuna mana tawadu'i na Umar ibn Khattab yadda yake tambayan wanda suke kewaye da shi su ba shi bayani akan wani abu da suka ji dangane da iska shi bai sani ba kuma yana nuna mana ashe ba dukkan sahabbai suka kiyaye duk komai daga wajen annabi ba kuma har ila wannan yana ƙara nuna mana cewa ashe wanda yake da ilimi sama wanda ke ƙasa da shi a ilimi zai iya fa'idantar da shi ai la shakka Umar ibn Khattabi ya fi Abu Hurairah ta daraja ya fi Abu Hurairah ta yawan ilimi amma yanzu gashi Abu Hurairah ta ya ƙare shi da wani abin da shi bai sani ba dan haka duk yadda mutum yake sama da ilimi to zaka iya samun na ƙasa da shi ya fa'idattar da shi akan wata matsala kuma yana nuna tawadu'i na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Allah ya dace da mu babi na gaba yace babun qaulur rajuli mutirna bi nau'i kaza wa kaza babin da zai magana faɗin mutum ya ce an mana ruwa game da tauraruwar kaza ko tauraruwar kaza قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب وأما من قال mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce Bukhari da Muslim duka sun ruwaito cikin sahihansu Hadithin ya tafi zuwa ga wato ya fara daga Ismail ya ba su labari inji Bukhari shi kuma Malik ibn Anas ya ba su labari shi kuma daga Salih ibn Kaisan shi kuma daga Ubaidullahi dan Abdullahi ibn Utbah ibn Mas'ud shi kuma daga Zaid ibn Khalid al-Juhani shi Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya yarda da shi shi sahabi ne shine yake cewa sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil hudaybiyya manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mana sallan asubahi ma'ana ya jagorance mu a sallan asuba bil hudaybiyya a hudaybiyya hudaybiyya waje ne wanda yake ma'arufi cikin tarihin musulunci shekara ta shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi zai tafi ya umara kafirai suka nemi hana shi suka turo Khalid ibn al-Walid a kayan cikin runduna akan a zo a tsara annabi amma yaƙe shi in ta kama annabi kafin su izo ya wasge musu har sai da ya je dab da makka ya shiga cikin haramul maki yadda ba isa a yaƙe shi a wajen ba kuma sai ya da zango wanda abin da ya faru ya faru na sulhu da aka yi sulhul hudaybiya to a wannan zaman da suke a wannan wajen shine shi Zaid ibn Khalid al-Juhani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana sallan asuba ya jagorance mu a sallan asubahi ala athari sama'in wato a gurbin ruwan sama sama anan yana nufin ruwan sama eh ai kullu ma ala alaika ana ana ce da shi sama wato bisa ana nufi kenan ruwan sama abin da yake nufi kenan athari sama'in wato bayan an gama mamakon ruwan sama ba a daɗe da gama ruwa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu sallah shine athar sama'in kanat min al-layla wanda ta kasance cikin dare kafin asubahi an yi ruwa mamako sai kuma aka yi sallah asubahi bayan an ɗauke falamman sarrafa annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da sallah aqbala ala nasi sai ya fuskanto mutane faƙala sai ya ce, Hal ta daruna ma za ƙala rabbukum, kun kusan, shin kun san abin da Ubangijinku ya faɗa? Ƙalu sai suka ce, Allahu wa Rasuluhu a'ala, Allah da manzansa ne sani. Sahabbai sukan faɗi haka lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake raye, ya ce, Allahu wa Rasuluhu a'ala. kuma wasu malamai sun ce ko a yanzu ma za ka yi cewa Allahu wa Rasulu a'alam a abin da ya shafi shari'a amma abin da ya shafi na duniya nan ne dukkan malamai sun ce bai halatta mutum ya ce Allahu wa Rasulu a'alam ba a yanzu tunda in ya faɗa haka to tamkan yayi tashriki ne ga Allah wasu malamai sun ce a yanzu ma ba za ka ce Allahu wa Rasulu a'alam ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da iya sakon da aka aiko shi kuma ya koma ga ubangijinsa sai dai ka jingina ilimi zuwa ga tushensa ka ce Allahu a'alam shine alhayyul ladhi la yamut to suka ce Allah da manzansa ne mafi sani qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai abin da Allah ta'ala ya ce Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun kaga wannan ta iya yana cikin abin da aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato aka wahayi zuwa gare shi in mata ilhami ko ta taklim ko la Allah fil manam in fil manami ne zai fada wato yana cikin wanda aka masa wahayi kenan cikin zuciyarsa kai tsaye eh wallahu a'lam nan da ba a fayyace ba Allah maɗaukaki ya ce, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, a cikin bayina akwai wanda ya asubance yana mai imani da ni akwai wanda ya asubance yana kafirce mini. Fa'amma man ƙala, amma duk wanda ya ce, Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, an mana ruwan sama ne da falalar Allah da rahamarsa fa zalika mu'minun bi to wannan shine mai imani da ni kafirun bil kaukab wanda ya kafirce ma imani da taurari wa amma man qala amma duk wanda yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwa ne bi nau'i kaza wa kaza to fa zalika kafirun bi wannan shine wanda ya kafirce mini mu'minun bil kawkab yanzu ya imani da taurari kenan asalin kalmar annau'u a iya fassara shi a matsayin tauraruwa bi nau'i kaza da tauraruwar kaza amma asali ba shi ba yana nufin nafsul kaukab ita ce annau'u ba annau'u malaman luga suka ce yana kalma ce wacce take min al-abdad tana iya zuwa mai harce biyu bangarori guda biyu kuma wanda suke duk za su iya ɗaukan ma'ana ma'ana kuma na abubuwa wanda suke kishiyoyi opposite aimin na a yanu'u ne nau'an aina an najmu yanu'u nau'an bi ma'ana ai sakata ya faɗo ko kuma yana iya kasancewa nahaba ya yunkura ya tashi eh nahaba wa tala'a yana iya daukan annau yana iya daukan kuma saqata wa ghaba shi ma annau kaga shine aka ce min al-abdad ko dai zamanto saqata wa ghaba ya fado ya bace ko kuma ya zamanto nahaba wa zahara ko nahaba wa tala'a ya yunkura kuma ya bullo kaga opposite ne ko to duk nau'u tana daukan wannan ma'ana su larabawa suna da wani itikadi dangane da wata abin nan taurari ne taurari akwai taurarin da ake kiransu wanda a jumlace ake ce da su abin nan manazilul kamar manazilu alkamar manazilul kamar taurari ne wanda suke guda 28 taurari ne guda 28 suna na a sama ana ce da su manazilul kamar a cikin ilimin falaki yake to su waɗannan bayan kowane kwana goma sha uku ɗaya tana faɗuwa bayan kowane kwana sha uku ɗaya za ta faɗa a kusurwar yamma in ta faɗa a kusurwar yamma da magarba da asubahi kuma wata daban ita kuma a cikin wannan ashirin da takwas ɗin za ta kullo ita kuma ta kusurwar gabas mun gane to shi na ke ce su manazul kamar wannan abin yana wakana ne bayan kowane kwana goma sha uku bayan kwana sha uku tauraruwa ɗaya za ta faɗi ta gefen yamma da asubahi kuma sai ɗaya ta kullo ta gefen yana ta gefen gabas ita ma bayan kwana sha uku za ta faɗi ta kusurwar yamma waccan za ta kullo kaga ai opposite abubuwa suke ko wannan ta faɗi wannan ta kullo to shine sai ake cewa nau'u sai suke nasabtawa cewa faɗuwar waccan yana in wani abu ya faru ko mamakon ruwa ko mutuwar babban mutum ko haihuwar wani babban mutum ko yaƙi ko wani arziki da aka samu duk wani abu ne na hawadis da ya faru a ƙasa sai a nasabta shi ga ɗayan biyu ko da ita waccan da ta faɗi ta yamma ko kuma wadda da asubahi ta ɓullo daga gabas mun gane ko to sai suke jingina wannan ɗin zuwa gare shi shi yasa ake ce da shi nau'u nau'u ɗin aminna an najmu ya nu'u nau'an masdari ne na na'a ya nu'u ma'ana kenan ai sakata ko kuma in ba sakata ba tala'a sakata wa gaba ko kuma tala'a na haba wa tala'a waccan ta fada ko kuma dai wannan ta kullo to ɗayan biyu wai shi yake sabbaba abin da ke faruwa a duniya mun gane ko to kaga wani abu ne na ta'allaka imani da annujum kuma wannan tsohuwar al'ada ce abin nan across civilizations ba wai kawai larabawa ne kaɗai suka yi wata wannan duk a zamanin jahiliya an yi ta yi kaga abin da aka hakaita daga annabi ibrahim alaihi salam kenan ko abin da aka hakaito gwagwarmayar da ya da mutanensa taurari da suke bautawa ya ce kaza abin nan cikin suratul abin an'am da wasu surorin daban to akan wannan ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce fa amma man qala duk wanda ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwa ne da falala Allah da rahamarsa ya jingina abun zuwa ga Allah to fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wannan shine yayi imani da ni ya kafirce mataurari ma'ana bai nasabta abu zuwa ga muhallin da bai dace ba ya nasabta abu zuwa ga ina zuwa ga inda ya dace wato kenan komai yana zuwa daga wajen Allah ne subhanahu wata'ala falala ce daga Allah ashe kenan idan an sami abin da ake so na arziki an samu nasara a yaki an samu kaza an samu kaza abu ne wanda ya zo falala ce daga Allah subhanahu wata'ala sai a nasabta ta zuwa gare shi to wannan shine an tabbatar da imani amma lokacin da aka ta'allaka ta da irin waɗannan hawadisul falakiyya ko kuma ta'allaka ga wani abu na canfi ai saboda kaza ne shi yasa kaza ya samu mummunan sawu ne ko menene to kaga nan wajen kuma an kafirce ma Allah subhanahu wata'ala an kafirce ma Allah subhanahu wata'ala to nan a ƙarƙashin wannan shine malamai suka yi bayani dangane da ilimin taurari kage yanzu ana wajen su sun sanya alaƙa ne tsakanin ruwan saman da aka samu da taurari wai da za ka ji ana faɗa ai tauraruwa mai wutsiya ko ba haushi yana faɗa haka ni wani kira da ake mata ma? to rauda mai wutsiya ganin ki ba alheri ba haka ne ko? wai an ga tauraruwa mai wutsiya to wani musifa za ta faru eh an ce daren da za a kashe sardona ma sai da aka ganta eh haka suke faɗa wannan kaga duk canfi ne irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakaito daga ubangijinsa cewa faɗan haka kafirci ne to amma duka yake zamantowa kafircin cewa idan an ta'allaka wani abu da ya faru a ƙasa aka ta'allaka shi da taurari wannan malamai sun yi bayani kashi biyu sun ce wannan mas'ala ta kasu kashi biyu ta farko wanda suka ta'allaka kai tsaye cewa faruwan kaza ya ta'allaka ne da tauraruwa kaza ko tauraruwa kaza daga gare su abun yake zuwa to wannan qat'an kafirce ne malamai ba su yi sabani ba bangare na biyu kuma shine wanda misali za a yi la'akari da wani abu na taurari wani abu da ya faru a nan ƙasa sai a sanya alaƙa a tsakani saboda abin da ake gani na yau da kullum a cikin hidimomi na falaki idan kaza ya juya ya juya ya juya sai a ce waqtar wabi' yayi kusa saboda su taurarin nan da kake gani suna bayyana a yanayi daban-daban na duniya tauraruwa kaza da taurari kaza da taurari kaza idan sun bayyana to an alama ne na cewa sanyi zai zo da kaza da kaza idan sun bayyana alama ne cewa damana ta zo dab to kaga waɗannan ababe idan har ya zamanto a haka ne saboda wancan abin da aka iya fahimta na yadda yanayi yake gudana kuma sai aka ta'allaka faruwar abin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukaki ne ya sanya kaza ya faru ba tare da an ta'allaka faruwan kaza ɗin zuwa ga taurari ba amma su sun yi ishara ne wajen fahimtar abin to wannan bai zamanto ya faɗa cikin nau'in kafirci ba Allah sai an fahimci bayanin nawa to kaga akan haka malamai suka raba wannan janibi na ilimin taurari kashi biyu akwai ilmu ta'afir akwai kuma wanda suke ce shi ilmu tasyir ilmu ta'thir shine irin wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe di akan sa wato cewa abin da ya faru a sama yana da ta'thiri shine ma yake gudanar da abin da yake faruwa a ƙasa to wannan qat'an kafirci ne amma wancan kuma ilmu tasyir shi kuma ilimi ne wanda ake iya ganewa gudanar taurari faruwan abubuwa yana ta'allaka wani lokaci da gudanar taurari a bisa kaddarawa da tsari na Ubangiji da ya yi. Mun fahimta? Tamkar sai zamanto, idan ka hango hadari, me za ka ce? Na'am? Duk lokacin da ka ga hadari mamako har bahaushe ya saba, in ya ga baƙin hadari ya turke, ya turke, yana cida, kuma ya ji iska mai sanyi tana kaɗowa kuma ya gan shi ta gabas. to sai ga kowa yana kintsawa so da kawai adatan an saba ga idan ya zo da irin wannan salo kuma ta gabas to za ga sau da yawa ruwa ake kuma mai yawa kuma haka aka saba gani to kaga wannan sai zaman to kenan shi ma wancan ilmu tasir a bisa irin wannan tsari shi ya saka ba laifi ba ne idan mutum har ya san ilimin taurari dan ya iya ganewa umar ibn khattab radiyallahu anhu an rawaito daga gare shi yana cewa ta'allamu ilmal nujum li ta'lamu al-qiblata wat tariqa ku je ku nemi ilimin taurari yadda za ku iya ganewa al-qibla da kuma yadda za ku iya ganewa hanya in kun bata kaga da ilimin taurari ne akai astrolab scientist musulmai waɗanda suke Spain suka ƙaga abin da ake ce shi astrolab wanda wannan astrolab shi ne aka yi development ɗinsa ya zamanto navigational compass wanda da shi ake amfani da shi a cikin teku wanda yanzu duka jirage kaga da shi suke amfani har ma jirgin sama ma da irinsa yake amfani to kaga su sun gina wannan astrolab da ake ce shi astrolab musulmi ne suka zauna andalus a spain ta yanzu shekaru can tun baya shekara dubu da wani abu da suka wuce to kaga su sai kaga wannan ta ina sai kaga ta ilimin taurari shine ta wannan ilmu tasyir tana aka iya ganewa ta taurari a iya gane directions a shine kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun eh kamar yadda aka hakaito daga katada tabi almajirin abdullahi ibn abbas yana cewa inna allaha khalaqa an-nujuma li thalathin Allah madaukaki ya halicci taurari ne saboda abu guda uku wanda kuma duka ayin istikhrajin su ne daga cikin alqur'ani yace da farko yace zinatan lis-samawat dan kawata sama walakar zayyana sama a duniya bi masabiha sannan na biyu kuma ya ce wa rujuman lishiyatin kamar yadda ayar mata ce waje alna rujuman lishiyatin fa atba'ahu shihabun faqib to kaga duka wannan Allah ya sannan kuma sai ya ce wa alamatin yubtada biha da kuma alama da za a iya samun gane direction da ita da Allah ta'ala ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun Allah ya sanya muku alamomi a kan ƙasa yana daga cikin ni'ima da ya muku ya sanya muku alamomi a ban ƙasa za ku iya ganewa hanya ku zazzabo ne jigawa ce bishiya ne dutse ne wasu abubuwa irin wannan da suke a ƙasa Allah ya sanya muku yadda za ku iya ganewa hanya sai so, kuma ya ce wa bin najmi hum yahtadun game da tauraru ma har ilo suna iya ganewa hanya domin kana tafiya cikin teku gabas da yamma kudu da arewa in ka daga kai sai dai kawai ka ga bulu abu sai ga kamar ruwan ya toka da sama ko da ruwa da saman sun haɗu haka za gani ta ko'ina to a nan kuma ya za ka iya ganewa cewa yanzu wani dutse za ka gani wani kwazazzabo za ka gani in ka ga can tudu ne kafin ka zo shi ma ya baje ba tudu ba ne idan ka ne nuna ma kamar tudu to a nan wajen suna ganewa direction ne da tauraro in jirgin su ya yi deviating ya kauce ma hanya da tauraruwa suke ganewa a zamanin da kafin a zo a irin wannan abubuwa wanda su ma an ta'allaka su ne da wannan ilmu tasiri to don haka ashe ba duka ne yake zama wanda yake laifi shine ilmu ta'thir shine kuma ta'allaka abubuwan da ke faruwa a nan duniya a ce suna zuwa ne a dalilin kaza da aka yi kuma su ne suka kaddara kaza din ya faru to wannan yana daga cikin abin da yake shari'a ba ta yadda da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe di akan sa anan muna roƙon Allah ta'ala ya dora mu akan hanya wacce take madaidaiciya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum